أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 25 ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kama yadda muka saba haduwa a wannan babban masallaci na jibwis da ke wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da ainihin wato karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun ƙarasa bayani da sharhin da babban malami a sheikh salih fauzan yake yi wa wannan littafi mun karanta inda ya mana sharhi game da suwane ne jama'a ya ce wa humus sawadul a'azam su ne ainihin asawadul a'azam to ya yi ta bayanin suwaye sawadul a'azam daga ƙarshe muka gane sahabbai su ne sawadul a'azam na farko tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'in domin su ne ƙurunul mufaddala wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida a kansu duk wanda ya zo bayansu to mabiyi ne gare su da aka sai mutum ya bi asali wanda shine abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke kai to bayan nan sannan malam ya yi mana magana game da ainihin wato a rashin bin da yawa daga cikin mutane ka riƙe gaskiya da masu riko da gaskiya ko da su ne 'yan kaɗan ma'ana gaskiya ba lalle ba sharaɗi ba ne ta kasance tare da mutane da yawa ana iya samun ga gaskiya amma tana tare da wasu mutane waɗanda suke 'yan tsararru ba su da yawa da aka ba sharaɗin gaskiya ba ne sai an samu tarin mutane in an yi sa'a an samu ga gaskiya kuma aka yi sa'a mafi yawan mutane suka karɓa to wannan masha Allah haka ake so amma kar ka ɗauka sharaɗi dai inda kaga dandazon mutane ko kaga an yi an yi cincirundo alama ce ta gaskiya tana gurin ba lalle ba ne kamar yadda in ka bibiye ayoyin alkur'ani sun yi bayani akan mafi yawa ma za ka ga ba mutanen kirki ba ne Allah ta'ala yake siffanta su da yawa kamar yadda mun karanta wa in tuɗe a tsara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ta'ala ce in ka bi ma da yawa daga waɗanda suke bayan ƙasa batar da kai za su da haka kaga karka duba yawa a wani gurin yace wa ma aktharun nasu walau harasta bi mu'minin wa ma wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum lafasiqin a wani gurin wa inna kathiran minan nasi lafasiq lafasiqun za ga Allah ta'ala yana ta abin nan duk inda ka ji kuma an Allah zai yi yabo ma sai ka ji yan kaɗan yake yabo wa qalilun mahum wa qalilun min ibadiy shakur da haka ba sharadi bane in kaga mutane da yawa alama ce su ne masu gaskiya ana iya samun wayanda kaga yan tsirarun su ne gaskiya take tare da su don haka dai ka sani jama'a tana tare da gaskiya ma'ana in kaga gaskiya nan ne jama'a ko da mutum ɗaya ne yake rike da ita to shine jama'a to malam yayi mana wannan magana yace kuma duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani abu na al'amarin addini to ya kafurta inda nan ma Sheikh Fauzan yayi sharhi yace sabawa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantowa sabawa ce a abinda saba musu akan sa kafirci ne zai iya yiwa kuma saba musu an saba musu ne a abin da saba musu a kansa ba zai zama kafirci ba zai zama ko kafirci ne zai zama karami domin akwai babban kafirci akwai karamin kafirci to wannan shine kusan ainihin wato gabar da muka karanta sannan sai muka shiga gaba ta gaba da ainihin wato shi imamul barbahari yake cewa ka sani mutane ba za su taba kirkirar wata bid'a ba face sun bar wata sunna makamanciyarta da ka kauce ka kuma guji dukkan wasu bid'o'i domin dukkan wata dukkan bid'a bata ce babu wata bid'a mai kyau da aka bid'a bata ce ma'abotanta su ma suna kan bata Allah ta'ala ya kiyashe mu da aka yace ka guji al-muharramat min al-umur to a karkashin nan yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala sai ya kawo mana nassin hadisin al-irbad bin sariya Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda to a karshen hadisin ne lokaci ya ci mana muka tsaya wanda zamu tashi daga kullu muhdathatin fa hiya bid'a wanda shafi na 37 ne a nawa ya ce kullum muhdathatin fahiyar bida'a mala ya ce dukkan fararren abu a addini shine bida'a wal muradu abun nufi muhdathatun fiddin kirkirarren abu da wato fararren abu a cikin addini amma muhdathatu fi umuri al'adat amma fararren abu ko sabon abu a cikin al'amarin da ya shafi al'ada wal manafi' ko kirkirar wani abu a abin da ya shafi abubuwa masu amfani wal ma'akil da abinci wal masharib da abubuwan sha wal malabis da tufafi fa hadhihi bid'un lugawiyya wannan su ma bid'o'i ne amma a larabci ba a harshen shari'a ba ta fata gane laysat bid'an shar'iyya wannan ba bid'o'i bane na shari'a a ce ai da babu tuwon shinkafa da miyar kuka ko miyar kubewa danya babu da haka yanzu duk wanda ya ci tuwo da miyar kubewa danya ya yi bida a ana iya samun nan gaba ma a sake samun wani abincin wanda ba irin wannan ba da haka a babin abinci babin abin sha babin tufafin sawa babin ainihin abubuwa na al'ada na yau da kullum da abin da ya shafi ainihin abubuwa masu amfani don wani ya zauna ya kirkiri wata fasaha ko ya kirkiri wani abu wanda haka gashi yana da amfanar yana da amfani mai yawa kamar yanzu kaga yanzu wanda ya kirkiri loud speaker ga ta an sa kawai mutane ana iya jiyar da sako ainihin wato mutane ko na nesa ma za su iya jiwa wanda kila da ba dan ita din ba kila da bukatar sai ka buɗe baki sosai in ma ka koma irin halƙoƙi na karatu irin na da za a ga mutum mutane da yawa in sun zo malami baya iya gamsar da su da murya sai dai in malamin hadisi ne in ya faɗi kalma can kuma a samu wani ya maimaita wannan kalmar kamar irin yadda ake yi a sallah zakara a samu wani ya daga shi ma ya daga iya inda sautinsa ake ganin ya kare can ma a samu wani ya daga shi malamin ya yi shuru sai an dan bada time yana ganin sakon an yi fasin dinsa ya kai har karshe sannan sai ya kara misali qala haddathna muhammad ibn al-musanna misali sai ya shuru sai can na karshe ya ce qala haddathna muhammad bin al-musanna sai can shi kuma a samu wani shi ma qala haddathna muhammad bin al-musanna sai an tabbatar ya kai can sannan sai shi kuma malamin ya ƙara gaba saboda me ba amsa kowa to yanzu kaga wanda ya zauna ya kirkiri amsa kowa kaga tana da amfani to yanzu wani ba zai zo ya zo ya ce lasifika bid'a bace saboda ita ba ta da aba ce wadda take manafi ne su kuma manafi duk suna daga cikin abin da ake kira kirkirar su ko da ka sasa alahin bid'a to bid'a ne amma ba ta shari'a ba bid'a ta larabci domin a larabci shine kirkirar sabon abu shine bid'a addinance kuma a shari'a shine kirkirar wata ibada ko wani abu a jingina shi da addini shine bid'a da aka duk wanda ya kirkiri waɗannan abubuwan ko ka ga yanzu ya diddika ga sunan da shaddodi da kayan sawa kala kala ana ta kirkirar su nan gaba ma za ga an daina yayin wasu an ƙaro wasu duk wayannan suna cikin almalabis haka nau'o'in kayayyakin shaye shaye kila ga wani yanzu wani juice din da ake sha yanzu shekaru da suka wuce ba a san shi ba babu ba shi ake sha ba wani ake sha daban to nan da wasu shekarun masu zuwa kuma za ga wasu kuma sababbin lemukan sun sake fitowa wanda su ma ana sha yanzu duk wannan kaga ba za ka jera mana su a layin bidiyoyi ba ka ce misali fenta bid'a ce coca cola pepsi seven up dew wayannan duk bidiyoyi ne sai mu ce eh bidiyoyi ne amma lugawi a larabci dai za a iya kiran su bid'a dan mutanen da suka shekara shekara 100 ko 200 da suka gabata ba san su ba da aka bambanta tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu don wani lokaci wani sai ya zo duk ya cakuɗa abubuwan ya rikita wa mutane lissafi saboda yana so ya kara wata bid'a sai ya ce to in aka ce haka ne to a daina kaza a daina kaza a bid'a a addini da ita ake magana addinin mu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da aka ba wanda zai zo da wani abu sabo amma abun da ya shafi al'adat al'adu da abin da ya shafi almanafi abubuwan amfani alma'akil wal masharib wal malabis to mala yace fa hadhihi waɗannan duk da kake kallon su bid'un bid'o'i ne lugawiyya amma a yaren larabci kawai laysat bid'an shar'iyya ba bid'o'i bane irin na shari'a domin ba wanda yace in ka sa riga da yar ciki da babbar riga kafi wanda ya sa doguwar riga da da abin nan ko wanda ya sa jallabiya lada ba wanda ya ce haka saboda duk dai abin da ake so a kaya ya rufe tsiraici kuma ka rufe da aka babu wani kaya da aka ce shine sai dai kawai a babun sa kala a ce akwai falala ka sa farin kaya da wanda ba abin nan ba ina fata an gane to kaga wannan ke lakin al muhdathatu fi din hiya al bid'u al muharrama sai dai kirkirar wani sabon abu a jingina shi da addini wannan su ake kira bid'o'i da aka haramta وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع ila بدع حسنه mala ya ce wannan gaba tana mayar da martani ga waɗanda suke ƙoƙarin karkasa bid'o'i zuwa ga bid'a mai kyau akwai wanda zaka ji ya ce eh an yarda bid'a ce amma akwai bid'a mai kyau sai ya ce wa bid'in sayyi'a akwai wanda ke ƙoƙarin rarraba bid'o'in ya karkasa ya ce akwai bid'a mai kyau akwai bid'a ainihin wato wadda take mummuna wa bida'in mubaha wani kuma yace akwai wato akwai bid'a mubaha wadda take halas da haka wani haka ya zauna kaman kaman yanda muka karanta littafin Ihya Sunna na Sheikh Usman Dan Fodio shi ma ya tafi akan wannan kuma duk suna komawa ne zuwa ga wani cikin magabata da ya fara ainihin wato wannan tunanin cewa bid'o'i za su iya kasuwa akwai wajiba akwai mustahabbiya akwai muharrama akwai makaruha akwai kuma mubaha sai ya karkasa bid'ar akan al'ahkamu takalifiya amma gaskiya ba shi da goyon bayan malamai malamai da yawa sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya yau bid'a kudin gore yace ba mai kyau in dai ta addini ce babu wata bid'a kyakkyawa da haka kuskure ne kuma mai da martani ne wannan karatun na wannan gabar da muke yi zuwa ga waɗanda suke kokarin karkasa bid'a zuwa mai kyau zuwa mummuna zuwa bid'a mubaha wa yaquluna suna cewa ta'atari hal ahkamul khamsa wai ita bid'an nan hukunce hukuncen musulunci guda biyar suna bujurowa su aiki akanta ma'ana kaga hukunce hukuncen musulunci guda biyar ne akwai alwajib akwai almandub akwai alharam akwai almakaruh akwai almubah waɗannan su ne hukunce duk abin da za ka ɗauka a musulunci ko dai ya zama wajibi ne yinsa ko ya zama mustahabbi ko ya zama yinsa haramun ne ko ya zama yinsa makaruhi ne ko kuma ya zamanto mubah to sai wasu suka ɗauki wannan hukuncin sai suka ɗora suka ɗauki bid'a suka ɗora ta akan waɗannan murahu guda biyar suka ce don haka akwai bid'a wajiba akwai bid'a ainihin wato makaruha akwai bid'a muharrama akwai bid'a abinan can akwai bid'a wajiba akwai manduba akwai bid'a muharrama akwai makaruha akwai mubaha to shine malai yake cewa fa hadha galadun wannan karkasa bid'ar zuwa wannan kashe-kashe guda biyar kuskure ne لأن البدع في الدين دومن كركرة بدع الدين كلها ضلالة دب بدع بتات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ده نص منزل الله صلى الله عليه وسلم قال يتي فإن كل محدثة بدعة دكا كركرة أبا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة دكا بدع بتات وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية mala ya ce ina tsammanin sun shigar da bid'o'i irin na yaren larabci wasammauha bid'an hasana suka rada musu suna da bid'o'i kyawawa wal bid'ul lughawiyya mubaha bid'o'i irin na lugha na larabci mubaha waɗanda suke na halal mislu bina'il madaris kaman gina makarantu gina makarantu wani sai ce to ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba makaranta da za a ce ajujuwa an rarraba ajujuwa an sa abun zama an yi kaza an yi kaza da haka ita kanta makaranta ta islamiyya ko ta kaza ita ma bid'a ce wannan duk suna daga cikin albida'ul lughawiyya bid'a ce wadda take ta a larabci lalle kan babu irin gini irin wannan wanda ake yi standard gini a yanzu a da da haka wannan kirkirar makarantu da aka yi aka yi musu gini aka sa kaza aka yi musu kaza aka yi kaza wannan lalle bid'o'i ne kirkirar wannan amma bid'a addini a bid'a a lugha wasam yake cewa wa bina'il arbitati li talabil ilm li talabatil ilm ko kuma gina wuraren masauki ga ɗaliban ilimi wani lokaci za ga an gina wani wakafi ko wani ribaɗi haka inda ɗaliban ilimi suke zuwa su sauka daga garuruwa in sun zo ga wani gida nan wani bawan Allah ko ya yi wakafinsa ya siya ɗalibin da ya taho daga sokoto ko ya taho daga maiduguri ko ya taho daga kaza dan neman ilimi a nan za a sau zai zo ya kama ɗaya a bashi guri ya zauna shekara ɗaya shekara biyu gwargwadon shekarun da zai gama neman iliminsa ya tattara ya koma garinsu to ire-iren waɗannan shine wato al'arbi tsali ɗalabatul ilm wa mithlu naqatil masahib haka kuma misalin wato dugon da aka yi wa alqur'ani almasahib da ba dugo su suna iya karanta shi ba wasali ba dugo to tunda aka fara samun wayanda ba larabawa ba wanda ba yaran su bane sun fara shigowa cikin musulunci kuma sun yawa to sai aka karantawa zai yi wahala za a dinga karanta abubuwa da barna sai aka yi wa abubuwan dugo aka yi wa ya dugo guda biyu a ƙasa aka yi wa ta'un dugo guda biyu a sama aka yi wa nunun dugo guda ɗaya a sama aka yi wa ba'un dugo ɗaya a ƙasa aka yi wa haka aka yi musu dugo sa'un aka yi mata ya biyu uku a sama duk dan mutum ya iya bambance tsakanin ba'un da ta'un da sa'un ya gane bambancin jimun ha'un kha'un ya gane zalun da kuma dalun da ire shinun sadun dadun ire-iren waɗannan duk ka gane sai aka yi musu dugo dan in aka bar su haka to zai zama ka kasa gane nan da sinun za ka karanta ko da shinun sai aka ce to shi sinun din ke kasashe ne ba shi da yaya ita kuma shinun din sai aka yi mata ruwa sai aka ce shin mai ruwa dan ka gane wannan sinun ne in ka tashi karanta wannan kuma shinun ce in ka tashi karanta shine ainihin wato dugon da aka yi almasahib wa nahwiha da makamantan haka sammauha bid'an hasanan wai waɗannan su masu cewa wayannan bid'o'i ne sai suka ce ai wayannan duk su ma bid'o'i ne a zamanin annabi babu su bid'o'i ne masu kyau wa hadhihi laysat bid'an malai ce wayannan ba bid'o'i bane gina makarantu ba bid'o'i bane gina wuraren da ɗaliban ilimi za su zo daga kasashen su ko garuruwan su su sauka su nemi ilimi su koma garin su ba bid'a bane dugon da aka yi wa alkur'ani wannan duk ba bid'o'i bane yake cewa hadhihi waɗannan wa laysat wa hadhihi laysat bid'an waɗannan ba bid'o'i bane hadhihi tabi'atul lisunan waɗannan su ake kira tabi'atul lisunan masu bin sunnoni wa ihya'ul sunan masu raya sunnoni suna taimakawa wajen rayuwar sunnoni din fa bina'ul madaris yanzu kamar misali gina makarantu wal arbita da wuraren sauka li dalabatul ilmi ga ɗaliban ilimi wa ɗab'ul masahib da buga alƙur'ani da bugu irin na inji ba ba irin na rubutun hannu ba wa naqatuha da yi wa ƙur'ani ɗige-ɗige hadhihi kulluha waɗannan duk in ka kalle su min al-i'anati 'ala al-ilm suna daga abin da ke taimakawa ilimi su mataimaka ilimi ne a gina makaranta ko ba makaranta za a iya ilimi amma aka yi ta an taimakawa ilimi ko ba a duk gina guraren saukar ɗalibai ba to ɗalibai za su iya zuwa daga guraren su su zo ko su kama haya ko su nemi alfarma wani zaure su dinga kwana a ciki har su gama karatun su koma ba sharaɗi bane sai an gina wannan haka alkur'ani inda mutane za su iya karanta shi ko da ba ya digon ba to sai a bar shi ba sai an yi digon ba da aka digon an yi shi ne don ya taimaka wa ilimi da aka gina makarantu gurin saukar ɗalibai yi wa alkur'ani digo wannan duk gaba ɗayansu an yi su ne don su yi wa ilimi hidima ba su bane ilimin ko da su ko ba su za a iya yin ilimin amma an yi su don su taimaka wa ilimi wahiya hasanatun don haka wannan ainihin abubuwa ne masu kyau wahiya sunanun sunnoni ne fahim imma akhadhu sunan al-hasana wa sammauha bid'an malai ke cewa ire-iren waɗannan imma dai sunnoni ne sai suka rike su sunnoni masu kyau wa sammauha amma sai suka rada musu suna bid'an suke ganin bid'o'i ne zaka shajin wani yana ai ba tattara lokacin alqur'ani ai tattara alqur'ani shi ma bid'a ne rugon da aka yi wa alqur'ani shi ma bid'a ne wasalin da aka yi wa alqur'ani shi ma bid'a ne ina laifin dan an ce ka daina bid'a ka ɗauka ma wa'annan abubuwan da bidiyo'i ne mutane suka zo suka dinga yi Allah ta'ala zai tambaye ka mutane ne sai kai ka rike daidai din duk wanda ya zo ya taimake ka ya ce abu kaza da kake yi bid'a ne sai ka daina ba za ka ce to ai kai ma na kana yin abu kaza bid'a to shikenan yi masa nasiha shi ma ya daina sannan garin dai sai an bawa bid'a kariya shine sai a tafi har abubuwan da ba bid'a ba duk sai mutum ya dinga ganin bari ya taro hujjoji duk wai dan ya tara hujjar da za ta bashi damar ya yi bid'a shin bid'an nan me yake ta hadda mutum zai tsaya ta karu makarimi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya karantar da komai ba ina fata an gane to sai malai yake cewa in ma dai wa'annan sunnonin suka rike su suka ce musu bid'a wa in ma annahum sammawul umur al adiyya bid'an ko kuma ka sami ko dai suna rada wa al'amura irin na al'ada su kira su da suna bid'a wa hiya la tadkhulu fid din waɗannan duk ba sa shiga cikin addini ita kuma bid'a kamar yadda nake ta maimaitawa shine abin da aka kirkira babu goyon bayan alkur'ani babu koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akai kuma aka ce ibada ce za a samu lada ana ita ce bid'a duk wanda ya kirkira komai girman za ya kirkiri wata ibada ya jingina ta zuwa ga addini wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad to da haka ba za a kalli girman sa ba sai a ce ba za a karba ba me yasa saboda laifinka shine kirkirowa kai kuma ba a kirkira a addini amma an ka kirkiro wata fasaha ko ka kirkiro wani tunani wanda zai amfanar da al'umma wannan masha Allah sai a karba amma a addini ka ce ga wata ibada an an yi ta za a shiga aljanna in ba yi ta ba za a shiga uku kuma kai ba annabi bane ba aiko ka ba to addinin musulunci ya cika ba za a karba ba ya riga ya cika da baya bukatar ƙari ko rage mafhum yake cewa wahiya la tadkhulu fi din wannan ba sa shiga cikin addini li annaha min al-umuri dunya dan duk suna cikin al'amuran duniya fala ta da fi din da aka ba sa shiga cikin addini qauluhu wad dalalatu wa ahluha fi nar fadin sa da yace da bid'a da ma'abota wad dalala bata wa ahluha da ma'abota bata fi nar duk suna wuta kama fil hadith kaman yanda yazo a cikin hadithin wa kullu dalalatin fi nar duk bid'a tana cikin wuta wa kama fi hadithil firaq kuma kaman yanda yazo cikin hadisin rarrabuwar al'umma su zama kungiyoyi firaq annabi kan yaba duniya sai da ya ce al'ummar musulmi za ta karkasu gida 73 72 duk in wuta ne ɗaya ne kawai ɗaya ce kawai original wadda take kan hanya mun karanta a gaba baya aka tambayi annabi wacce ce yace ita ce wadda suke kan abin da nake rike da shi a yau da ni da sahabbaina ragowar kuma koda suna ganin a daidai suke annabi ya ce akan bata suke wasa tabtariku hadhihi al-umma manzo Allah yace wannan al'umma za ta karkasu ala 73 firqa zuwa kungiyoyi 73 kullu hafin nar dukkanin su suna wuta illa wahida banda guda daya wannan hadisin ya gabata fa hadha dalilun ala anna ahli al-bid'i wannan hadisin hujja ne da ke nuna cewa ma'abota bid'a ya kunu na finnari za su wayi gari a wuta Allah kiyaye wa ya tafawatu na sai dai a wutar kuma mataki mataki ne za su zama hawa hawa a cikin wutar minhum daga cikin su man yakunu finnari akwai wanda zaka zaka same shi a cikin wuta li kufurihi saboda bid'ar da yake yi ta kai shi ga kafirci wa minhum daga cikin su man yakunu finnari akwai wanda zai kasance a cikin wuta lima asiyati saboda saban Allah sa wannan bid'a da yayi ta kai wato matsayinta saban Allah ne yin ta da haka wannan saban Allah ya ja shi zuwa ga wuta wa minhum man ne nan sai yasa wa minhum min yakunu sai ku gyara wa minhum man can ma na farkon wa ya tafawatu na sai ce minhum man sai ce wa minhum min wannan min din zai kuma man minhum man yukhalladu fi nar a cikin wayanda suke yin bid'a akwai wanda in ya shiga wuta ba zai fito ba za su dawo ne a cikin wuta wa minhum daga cikin su kuma man la yukhalladu akwai wanda bid'a tasa tana dan sassauci za a kai shi cikin wuta ne gwargwadon iya nauyin bid'a tasa amma ba zai dawo ba a cikin wuta wa yakunu hukumuhu hukumu ashabil kaba'ir to shi wannan wanda ba zai dawoma ba a cikin wuta sai ya zama hukuncinsa irin hukuncin wanda ya aikata kaba'ira ko ya zina ko ya sata ko ya shagiya ko makamantan haka kuma bai tuba ba Allah bai yafe masa ba za a yi masa azaba to haka shi ma akwai wanda bid'arsa ba za ta dawomar da shi a wuta ba zai shiga amma gwargwadon iya nauyin bid'ar in an yi masa iya wannan ukuba za a fito da shi qala al-mu'allif rahimahullah wahdhar sighar al-muhdathat min al-umur imamul barbahari Allah ya masa rahama ya ce wahazar mai sauraron karatu ka kiyaye sigarar mahudathati ƙananan bidu'o'i ƙananan fararrun al'amura a addini al-muhudathatu min al'umur fararrun al'amura a addini fa inna sigarar bida domin ƙananan-ƙananan bidu'o'i ta'udu su ne suke komawa hatta tasira kibaran hasu zama manya ba a rena laifi ka ce ɗan kaza nake yi ko a ce maka bid'a ka ce to ai bid'ar ya kaɗan ce mala ya ce ka guji bid'a komai kankantarta domin da kaɗan kaɗan ɗin take rikidewa ta zama babba wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat haka duk wata bid'a da aka kirkira fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma kana awwaluha saghiran farkon ta zaka ga ya karama ce yushbihu al-haqqa kuma ta yi kama da gaskiya shi sa mutane sai su kama ta su yi sun dauka akan gaskiya suke bid'a ce ga ta yan karama ba kowa ne ya santa ba kawai wani ne a layinsu ko wani malami ko kuma da sunan addini kawai ya fara wannan bid'ar kamar wasa kawai sai wani shi ma ya gani sai yake ganin kamar wani abu mai kyau ne sai shi ma ya koya a'a sai su ma na bayan layi sai ga unguwa da an dauka daga nan wannan unguwar su ma sai su sai su sai su ainihin wato jefa ta wata unguwar su ma sai su dauka da haka haka karama ce farko kila mutum shi kadai ya zauna ya ga ya dace yi kaza kawai ya zo yi da sunan addini karama ce amma daga karshe sai ta rikide kuma ta yi kama da gaskiya domin an jingina ta da addini faqtarra bi zalika man dakhala fiha dan haka duk wanda ya shiga cikin yin wannan bid'ar ya rudi ne da kamanceceniya ta da addini thumma lam yastati al khuruj minha sannan a wayi gari mutum ya kasa fita daga cikin ta ga ta bid'ar ce ai ta bayani ma sai ga kai ne baka gane ba ko kuma kai baka son a zauna lafiya ko kuma kai ne ma ba daidai kake ba me laifin bid'a ko ya ki yarda bid'a ce ko kuma in ka ce ya yarda bid'a ce ya ce to bid'o'i nawa ake yi da haka sai ya zamanto mutum ya kasa fita daga cikinta fa'azumat sai ta girma wasara dinan a waye gari ta koma addini da mutane suna dan kyamarta suna dan inkarinta akwai wani littafi da na taba karanta dan karami ne ban sani ba ko yanzu ba a samun sa Muhammadu Salga ne ya rubuta shi mahaifin Mahmudu Salga akan sadakar uku da sadakar arba'in da wasu abubuwa da ake na mutuwa dan littafi ne dan kankani za ga da ana sai da shi a kasuwar kurmi akwai bidiyoyin da ya ce shi ya san wanda ya kirkiro su a wannan abin nan akwai bid'ar da ya ce ya san malamin da ya fara ta a garin nan a cikin littafin to saboda kaga a hankali a hankali tunda malam wane ne ya fara to a hankali a hankali sai ga kila almajiransa sun tasirantu da wannan to kuma almajiran wani ya zo daga unguwa kaza wani ya zo daga unguwa kaza sun koya daga malamin su shi ma kowa zai je unguwa su shi ma ya dasa shi ma can inda ya dasa yana da wasu ɗaliban duk da haka bidiyoyin suke yaduwa amma in ka sau in ka koma za ka kowace bid'a da kake kallanta akwai founder akwai asalin wanda ya initiating dinta in ka koma tarihi za ka ga farkon wanda ya kaza abubuwan kirki ma ba manta wanda suka yi so ballanta na tsiya abubuwan kirki za ka ga farkon wanda ya kaza wane ne farkon wanda ya kaza wane ne akwai wani littafi sunan sa al-awail farkon wanda ya kaza kaza wane ne al-awail an fahimta so saboda haka su ma bidiyoyin za ga in mai shekaru ne mai yawa mutum zai iya ganewa a zamanin sa aka kirkire ta kuma zai iya sanin cewa wane ne ya kirkiro wannan bidiyar amma gashi saboda wannan nan an yi shekaru da yawa ya mutu ya tafi mutane kuma sun rike shi ya zama addini ba in ma ka ce musu wannan ne sai ga kai ai wannan bidiyar ta wuce wannan tun shekaru masu yawa aka aka abin nan ɗinta malam yake cewa wasarat dinan sai a wayi gari wannan bid'a ta zama addini yudanu biha da za a dinga bautawa Allah da ita fa khalafa sirat al mustaqim sai a wayi gari mutun ya saba wa tafarkin Allah mi kake fa kharaja min al islam ya ma fice daga musulunci ba tare da ya sani ba asharh Allah ya kiyaye asharh malam fauzan yace qauluhu wahdhar sigar al muhdathat min al umur ka kiyaye kanana kananan fararrun al'amura a addini ya ƙuli yana cewa la ta ta sahal bi shay'in min bid'ati kar kai sassauci kar kai sako-sako da wani abu na bid'a komai kankanta ta yi kokari ka rarake ta kar ka bata ta tasiri kai a kanka kar ka bar bid'a ta samu gindin zama a gidanka a iyalanka da 'ya'yanka da duk wa'inda ka isa da su wane shi ma haka wane shi ma haka wane a tsangwame ta ta rasa yadda za ta yi walwala da kar a kyale bid'a komai kankanta ta a yi sassauci da ita walau kana sagiran wai ko da bid'a na ya kankanuwa ce fa innahu ya kaburu domin tana girma wa yanzafu ilayhi gairu sannan wata daga cikin bidiyoyin takan zo ta jingina da ita sai su ƙara ƙarfi ga wata bid'a tana dan rauni rauni amma akwai wata bid'a da ta dan fita ƙarfi kila ta gabace ta sai ta zo ta manne da wannan sai su ƙara ƙarfi wa hadha min mafasidil bid'i wannan yana daga cikin ta'adin bid'a in aka kyale ta girma take in aka kyale ta naso take sai ta hade sai suna suna samun ainihin wato su yi maja wannan bid'a ce waccan ita ma dama duk zanin ce ta tadda mu je mu sai su hade sai su yi maja sai su ƙara ƙarfi ina fata gane sai yake cewa li'annahu domin yadda al'amarin yake izan fataha babul bid'i idan kofar bid'o'i ta buɗe zadat to karuwa za ta saboda ita matsalar bid'a ba ta da ma'auni idan da iya wannan fadin kofar ne wani zai zo ya ce gaskiya an yawa ya kamata a buge kofar nan ta ƙara fadi nan in ka ce a ba za a buge ba to me yasa ba za a buge ba a to ai ga yanda take to yanda take din ita ma ai dama wani ne ya zo ya kirkire ta babu ita da haka ita bid'a ba ta da wani iyari shi yasa in aka wannan ya zo da ita bayan wasu shekaru sai ga an yi modernizing ɗinta ko an yi canja wasu tsare-tsare a cikinta da sauransu dan dama mutum ne ya zauna ya yi tunaninsa ya kirkira wanda addinin Allah ba za ka taɓa samun haka ba tsawon shekaru yadda yake ɗin nan sai dai in ba mai kyau ka kama ba tun zamanin annabi da sabai har yanzu shi ne yake cewa falayu ta sahalu fiha don haka ba a yin sako-sako a cikin al'amarin bid'a wa yuqalu a dinga cewa hadhihi bid'atun sagira kai ku kyale su ko yara su kamo a ce ai yara ne ku kyale su da Allah wannan bid'a ce ya karama ai ga manyan manyan bid'o'i na wala tadur wannan ai karama ce ba za ta cutar ba mallai yace a kar ai sako sako da ita al bid'atu mithlul jamra yace in kana so ka gane bid'a bid'a kamar garwashin wuta take walau kanat sagiratan ko da garwashin wuta karami ne kakkare na shi fahiya takaburu girma yake hatta tuhuri kalbaita in aka yi sakaci wallahi garwashin wuta sai ya babbace gida garwashi ne asalin wutar ba ka gani gobara a samu salwantar dukiya wani lokaci har da rai wata ma 'yan kwana-kwanan su zo sai da kyar a iya shawo kanta inda za ka ji asalinta sai ka ji wani dan ko a ce maka maganin sauro ko a ce kyandir lokacin ana ta'ammuli da kyandir ko kuma ka ji an ce garwashin wuta da aka ba a rena wannan kamar yadda ba a rena garoshin wuta zai iya tasar ainihin gida ya mata shi gari to haka ita ma bida hatta tuhuri kalbaita har a waye gari ta kone ainihin wato ita wutar wannan garoshin wutar ya kone gida awul matjara ko kuma masana'anta gurin kasuwanci yanzu ko kasuwannin da gobara take kama su zaka dinga jin asali wata wutan mai shayi ce ko wata abin nan ce wata leda ce ko wata yar takarda ce wata yar wuta ce aka hada wasu kwalaye da abin da aka kone kuma ba a yayyafa ruwa ba aka bari bayan dare yayi kila iska ta rura wannan shikenan wannan ta dauke shi ta jefa wancan wannan ta jefa cikin wasu kwalaye shikenan sai wuta ta tashi awul balada kulla ko kuma ma gari gaba daya aka rena garwashin wuta zai iya kona gari gaba daya wa mu'zamun nari to ai mafi yawan wuta mai girma da kake ganinta min mustasgari sharari daga ƙananan ƙananan tartsatsun wuta ne duk wutar da ka ganta mai girma farkonta daga 'yan ƙananan ƙananan tartsatsun wuta ne wannan ya fallatsa wacan wannan ya jefa can sai ga wuta ta tashi fala yutaha wani biha dan haka kar a daina bid'a bal yusaddu babul bid'i bid'i nihaiyan mala yace ayi kokarin toshe kofofin bid'a gaba ɗayan su a kawo karshen su wa qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum ahirdunku wa muhdathatil umuri da bid'o'i iyakum wannan kalmar ta iyakum tahdhirun min muhdathatil bid'i mutlaqan kalma ce ta tsawatarwa da jan kunne game da dukkan fararrun bid'o'i a addini gaba daya sawa'un kana muhdathatun saghiratan aw muhdathatin kabira duk ɗaya ne ba bambanci bid'o'i ne yan ƙanana ko bid'o'i ne manya lam yastafni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai togace wani abu ba komai kankanta sana bid'a hada sai gaba ɗaya musu kudin goro fa nahayuhu amun fi jami'il bid'i hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya game ya kunshi dukkan wani nau'in bid'a wa qala yace wa sharrul umuri mafi sharri cikin al'amuran duniyar nan da kake kallo muhdathatuha kirkirarrun abu a addini mafi sharri duk wani abu da ka sani mai sharri manzala ce babu abu mafi sharri sama da kirkirar wani abu a jingina shi da addini qawluhu wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma mala yace haka ma duk wata bid'a da aka kirkire ta a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana awwaluha sagiran farkon ta yar karama ce yushbihu al-haqqa da tayi kama da gaskiya faghtarra bidhalika man dakhala fiha wanda ya shiga cikin wannan bid'a sai ya rudu da ita ثم لم يستطيع الخروج منها sannan ya kasa fita daga cikin ta alfitanu su fitintunu da kake kallon su awwala awwalu ma hadathat fil umma farkon faruwar fitintunu a cikin al'umma bi sababi tasahuli sakaci ne a kalli kowane irin nau'in fitina ko mu a ƙasar nan duk wata fitina da kake ganin ta taso sakaci ne ko dai daga mahukunta ko jama'ar gari ana kallon ta ƙarama ai ba komai dan shaye-shaye ne shi shi kadai yana zuwa a shaye-shayen ma zai zo yana ɗan lallabewa in ya ɗan ga wasu mutane yana ɓoyewa kuna kallo ba wanda ya yi masa faɗa ba wanda ya zazzare mai ido ba wanda ya ce ya ba gurin a ɗau lokaci za ga sun zama su su biyu a waye gari sai ga sun zama su su uku tun suna ɓoyewa sai su yi ƙarfin da kawai a fili suke shan ganye suke shan kayan mayansu ba sa jin tsoron kowa in ta ɗauro ma su dinga baza ta kamar gyaɗa mai gishiri ana siyarwa su sha kuma su shayar da wasu kuma asali za a ga mutum ɗaya ne ko biyu su ma a ɓoye suke ɗanyi kuma a tsorace amma sakaci na mutanen da suke kewaye da gurin haka to haka in ka duba a yanayin hukumomin mu yawanci su ma za ga abu ya taso da ya kamata hukuma ta yi maza maza ta ɗauki matakin da ya dace a daidai wannan gabar wanda murƙushe wannan abin zai mata sauƙi sai hukuma ta ga ko dai Allahu a'lam tunda mu ba ma cikin su ko dai ya zamana ba su ɗauki wannan a matsayin wata barazana ba ko ba su ɗauka abin zai girma yadda abubuwa suke girma ba amma dai akwai darussa da in ba a ɗauki mataki a nan ba to ga wani abu shi ma sabo sai a ɗauki mataki amma galibi za ga musamman a ƙasashe irin namu sai a kyala fitina tun tana yan karama sai ta girma to sai malam yake cewa ka duba za ka ga ainihin wato farkon faruwar fitintunu za ka ga sakaci ne bi sababi tasahul ma ahalil ifsad sakaci ne da kyale mabarnata har mutum ya wayi gari mabarnatan nan su yi karfi wuyan su zama jan wuya su zama in ma za ga in mutane suka zama mabarnata suka yi karfi to ko gwamnati zai ga sai tana kiran su a zuwa yi sulhu ka lura za a gani in suka riga suka yi wannan karfin to ya kasi ya zama wa gwamnati matsala sai dai a ce to a zo su ajiye makamansu ko kuma su zo su za a yafe musu su zo a zauna da su wanda da kila mu ɗan tsiraru ne wa'anda gwamnati za ta iya zuwa ko ta in wani tunani suka samu a rehabilitating ɗin tunaninsu a ba su sana'o'in ba su da sana'o'i shi kenan an gama da matsalar amma sai ga an kyale abubuwan sun ana kallon su sun abin har su zama sun yi girman da kuma fada da wannan abin ya zama abin da ya zama na fata an fahimta hatta afu fil ardi fasada har a waye gari su zama mabarnata a bayan ƙasa kuma asalin wannan su zama mabarnata a bayan ƙasar sakaci ne ko dai sakacin jama'a ko sakacin hukuma wa gasalu adimi gata shabab a waye gari su wanke kwakwalen samari karasa wani irin tunani ne wace irin fikira ce ina aka dosa amma dai ga matasa an yi musu hayya alal kaza wannan fitinar kuma sun amsa ina wanda ya ja sun su ma wasan inda zai kai su amma an wanke tunaninsu kuma ba sa karɓar saƙon kowa sai nasa shi wanda ya ja su kaga mutum ba zai ji maganar babansa ba ba zai ji magana wani malaminsa ko wani maga'isansa ba wanda ya isa wannan ne kawai zai ce masa tsaya ko kuma mu tafi an wanke kwakwalan wal awam da kuma gama gari wanda suke dama ba karatun muhammadiya ba karatun boko awam kenan mutanen gari zaune gari banza suna jin irin wannan su ma kawai dama abin nan ba dama kullum shedan ne yake ta yake ta abin nan ɗinsu yake ta ba su training da haka da sun ji wani wanda zai fito shaidani na zahiri cikin mutane tunda akwai shaidan shi wancan to akwai shaidan na zahiri na cikin mutane wanda zai iya bayyana ya jagoranci tafiyar dama suna da wannan tunanin an riga wanke kwakwalansu kawai sai su bi wa hashauha min shar wanda irin wayannan sun riga sun wanke ainihin kwakwalan mutane da sharri shine wa hashauha sun cika kwakwalan mutane min sharri da sharri hatta hasalatul fitanu fil islam har fitintunu a waye gari ainihin wato su faru a cikin musulunci wa bainal muslimina kuma kaga fitintunu tsakankanin al'umman musulmi kama huwa ma'lumun kamar yadda wannan abu ne sananne abu ne sananne za ga ko ina da kake kallo fitintunu daga farkon su za ga yan kanana ne daga kanana ne in an kyale su sai su ta girma su girma su girma har su zama kuma sun sha kan kowa kuma su damu kowa a rasa yadda za a yi da su Allah ya kiyaye هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركيهم حتى يستبحل الأمر ما yace wannan gaba ɗaya in ka duba malam yana so ya bamu wato wato ya bamu misalin irin yanda fitina bid'a in aka kyale ta tun daga karama take zama babba sai ce ba fitina bid'a ba kawai kowace irin fitina da take damun al'umma to daga irin wannan ne sai ce haza wannan kulluhu gaba ɗayan su bi sababi taghadi saboda rufe ido kau da kai da ake yi an ahalin sharri ga ma'abota sharri a kyale su su cika ransu ba babbaka wa tarkihim da kyale su a yi watsi da su hatta yastafhil al'amru har al'amari yayi tsami fala budda min hazmi dan haka babu makawa daga wato jan damara shine alhazm wa saddil babi da toshe kofar fitina fi hadha al'amri cikin wannan al'amari musamman na bid'a wala ya'simu min al-bida'i ba'da Allah jalla wa ala ba abin da zai iya tsare al'umman musulmi daga fadawa bid'a bayan Allah subhanahu wa ta'ala illal ilmun nafi' sai kuma ilimi mai amfani in ba Allah ta'ala ne ya tsare ka ba to abu na biyu kuma sai kuma Allah ta'ala ya sa ka samu ingantaccen ilimi mai amfani to wannan ma zai hana ka fadawa cikin fitina ta bid'a da sauran fitintunu amma alladhi laysa indahu ilm amma wanda ba shi da ilimi fa hadha yanjarifu ma'al bid'i wannan za ga yana tafiya duk inda bid'a ta yi duk wanda ba shi da ilimi to duk wata guguwa da wata hayaniya an ta zo za ga ya bita an tafi tare da shi abinda dama ma'aunin da zai dinga auna masa yayi ko kai yayi ilimi ne kuma babu da ilimin zai iya sanin ya dace bai dace ba to ba shi da ilimin da aka shi ba shi da wani mi'iyar ba shi da wani ma'auni to tunda ba shi da ma'auni duk abin da ba daidai ba ma shi sai ya ganshi a matsayin daidai sai ya bi wa yadhunnuha tayyiba kuma ya dinga tsammanin ma wannan bid'ar ko wannan fitinar ma da yake bi kyakkyawa ce fa innahu la yadri domin bai sani ba la yadari anil bida'i bai san komai ba game da bida'a fala yunji min al bida'i ba abin da zai tserar da mutum daga fadawa bid'o'i illa ma amara bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam sai fa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi min qaulihi na fadin sa fa alaikum bi sunnati manzo Allah ya ce ku rike sunnata na hore ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar khalifofi na shiryayyu almahadiyyi na masu shiryarwa wannan hadisin ya gabata mun karanta shi hadha huwa alladhi ya'simu min albid'a in kana neman abin da zai baka kariya ya tsare ka daga fada bid'a to wannan ne wa hadha yahtaju ila ta'allumin to kuma kaga tunda an ce fa alaikum bi sunnati sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka santa akan titi sunnar kalifofinsa ita ma sai ka je makaranta sai an yi karatu shi yasa sai ce wa hada wannan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya hataju ila ta'allum yana da bukatar neman sanin sa wa tafaqquhin fi dinillahi da kokarin fahimtar addinin Allah wa lihadha lamma kana salafu dan haka ne yayin da magabatan mu na kwarai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa yayin da suka kasance afqahal ummati su ne mafiya ilimin al'umma su ne mafiya fahimtar addini cikin al'umma kanu shi yasa sai suka kasance a shadda hadaran su suka fi tsananin taka tsantsan da tsoro min albida'i daga fada bid'a saboda sun fi kowa sanin sharrin bid'a da abin da take dauke da shi kamar yadda wani sahabi a huzaifa yake cewa yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kowa yana tambayar ka alheri ni kuma ina tambayar ka sharri ya ce abin da ya sa nake tambayar ka sharri don in san shi in kiyaye shi kan in fada ciki an fahimta da haka arabta shar la shar walakin littawaƙi na san ina ƙoƙarin in san sharri ba don shi sharrin ba sai don in kiyaye shi kar in fada ciki to daga cikin hanyar da zaka kauce wa fadawa cikin rigingimu shine ilimi sai ka san abu kaza fitina ce abu kaza rigima ce abu kaza kanka shiga ce to in ka san wannan kaga in an zo da bayanai kowanne iri ba za ka karba ba dan ka riga kana da ma'auni kana da ilimi yake cewa wa hadha yahtaju ila ta'allumin yake cewa dan haka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata suka kasance abqahal umma sune mafiya fiqhu mafiya fahimtar al'umma kanu a shadda hadaran shi yasa suka fi tsananin kiyayewa da tsoro min albida'i daga bid'a wa shadda ta suka kuma fi kowa tsananin tsawatarwa min albida'i daga fada bid'a su sun fi kowa tsoron bid'a kuma sun fi kowa in ka koma cikin maganganun magabata kama sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su to za ka ga sun fi kowa magana akan a kyamaci bid'a a guji bid'a a kyamace ta a guje ta li'ilmihim bima tajruhu ilai saboda sun fi kowa sanin abin da bid'a take jawo mutane alfitanu su fitintunu idza shta'alat in fa suka kunnu fa innaha ta'ati alal akhdari wal yabis to fa ita fitina ba ruwanta da tantancewa shi sa ake ta roƙon mutane ko kuma ake ta roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda ita fitina nan da kake kallanta ba ruwanta da danye ko busasshe in ta zo ba ya ce idan wutar fitina ta kunnu fa innaha ita tana ta'ati tana zuwa alal akhdar ta murkushe danye wal yabis da busashe ta'ati alal kabir ta zo ta turmushe babba wasu sagiri da karami ta'ati alal ulama ta zo malaman su ma ba za su tsira ba su kansu malaman ba wanda zai kai wa ala gairihim ta kuma zo waɗanda ba malaman ba ta'ati ala jami'in nas ita fitina tana in aka kyale ta ta kunno to takan zo ta darkake dukkan mutane shi yasa kullun ake kokari kada fitina ta tashi kullun ake kokari a wayar da kan mutane su zauna lafiya saboda fitina da kake kallanta an san farkonta amma karshen ta kuma sai yanda hali kuma in ta zo ba ta tantance ita ba ruwanta da ta ce wannan karamin yaro ne bari ta ji tausayinsa ta kyale shi ko wannan babba ne bai kamata ba bari ta kyale shi ko wannan mace ce ko wannan namiji ne ko wannan dan birni ne ko wannan dan kauye ko wannan malami ne ko wanda yake koyan karatu ba ruwan fitina kowa za ta fita kansa shi yasa ake gudunta Allah ka raba mu da ita wala yastadi'una al-khalasa minha kuma a daidai wannan lokacin mutane su kasa kubutar da kansu minha daga fitinar dan ta riga ta kunni walau ta khallasu minha kuma koda mutane sun iya kubuta daga fitinar to ma ta khallasa minha ahluhum to iyalansu kuma ba za su iya kubuta ba daga wannan fitinar wa auladuhum da ƴaƴayensu wa man haulahum da waɗanda ke tare da su karshen ta sai dai mutum shi ya arce shi kadai amma fa kar ka manta da ya gudu matarsa tana nan ‘ya'yansa suna nan, ‘yan uwansa suna nan, ƙila ma iyayensa suna nan, abokan arzikinsa duk suna nan, shi kaɗai ya kuɓuta, to wani irin kuɓuta ne, kai kaɗai ka kuɓuta, amma dukkan haulaka kuma su kuma sun faɗa cikin fitina. To kaga wannan shi ne daga cikin illar fitina. Ƙarshe sai dai mutum ya ɗan ɗauki wani abu ya gudu shi shi kaɗai. To in ya gudu ka gaya min wace duniya za ka je ka ci ta da tsinke bayan iyalanka, matanka, ‘yan uwanka su suna cikin fitinar. Allah ta'ala ka tsare mu daga fitina wa man haulahum fahiya mithlun nar ita fitina kamar wuta take idza shta'alat fil hadabil hashim idan ta ruwu ta kama itace busashe karmami busashe ta kama shi to ai ta samu abinci dama tana neman makamashi kuma sai ta samu ya asubu idfa'uha to a lokacin kuma kashe ta zai yi wahala kashe ta zai yi wahala kamar yadda aka kyale wuta ya karama ta ruru ta kama gida da sasannin gida kashe ta za a sha wahala lakin a alaiha awwala ma ta haduthu sahalu amma kokarin kashe ta a farkon faruwarta wannan yana da sauki in abin da ya shafi hukuma ne yana da sauki tana farkon faruwarta sai hukuma ta shigo ta danne ta shikenan sai ka ji shuru ita hukumar ta samu sauki sosai bata kashe kuɗi ba bata kashe kaza ba bata samu ciwon kai ba ta magance matsala in a gidanka ne ma fitina tana farkon taso ta yi maza ka kashe ta kana kashe ta sai amma kana kallo ɗanka ne a gidanka yake kwana a gidanka yake cin abinci kai kake masa komai na rayuwa amma kana kallon sa ya kama hanyar lalata ya kama hanyar shiririta ka zuba masa ido ina gaya maka abin zai baka wahala amma farko dan gidan wani kake rabuwa kake to na raba ku a ɗauki matakai kaga cewa ba sa haɗuwa da abokai mutanen banza to za ga wannan a gidajenmu haka a unguwanninmu haka a garuruwanmu haka a ƙasashenmu haka inda farko farkon fitina a ce tana tasowa sai a maza maza a kawo ta to za ga kashe ta zai sauƙi amma alqada'u alaiha malai ce amma kashe ta ba'ada ma ta'zumu bayan ta girma wata taghallazu ta yi ƙarfi ta yi kauri fa innahu sa'abun yana da wahala fa yajibul hazmu ma'aha don haka wajibi ne yin ɗamara ma'aha wajen faɗa da ita fitina wa adamu tasahuli fiha da rashin yin sako-sako game da sha'anin fitina walamma kana salaf yayin da magabata na kwarai na wannan al'umma fil qurunil mufaddala a cikin waɗancan karnuka mafiya falala sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa muhasiri na lilbida'i yayin da suka kasance suna kiyayewa daga bida'a wala yasmahuna bi shay'in minha ba sa yin sakaci da duk wani abu da ya shafi bida'a dan haka kanatul qurunul mufaddala an qa usulil umma shi ya sa wa'yannan karnuka guda uku da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ce kairul karni karni sun mallazi ne ya lurahun sun mallazi ne ya lurahun wa'yannan karnukan guda uku su yi sa suka zama mafiya tsarki cikin al'umma saboda ba su yarda da fitina ba tana tasowa ba ta samu kofa ba in kuma ta shigo za a yi kokari a magance ta to shi yasa suka fi kowa tsafta cikin duk al'ummomin da suka biyo bayan su ولهذا دان هكا نما أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم شي كان سييبو دا فاتن الخير ga wannan al'ummar bi qawlihi da fadin sa khairukum mafi alkhairin ku gaba daya karni su ne waɗanda suka zo a karni na sahabbai kenan sun mallazi ne lunahum sannan waɗanda suke biye da su suwa kenan tabi'ai kenan sun mallazi ne lunahum sannan waɗanda suke biye da su suwa kenan tabi'u tabi'in ko atba'u tabi'in li'annahum saboda waɗannan karnukan guda uku ma kanu ya tasahalu na ma'al bid'a ba su kasance sun yi rikon sakai na kashi ba wajen mu'amalanta bid'a ba su zamanto suna sako-sako ba game da abin da ya shafi bid'a da fitintunu kanu yuhasiruna sun kasance suna tsare ta katta yi girma in ma ta faru to katta yi girma wa kana ahluha yahtafuna min quwwati ahli al kuma duk wanda ya tsiro da wata fitina a wancan lokacin to za ga yaktafuna a tsorace yana ɓuya yana ɓuya shi ne wa kana ahaluha ma'abota bid'a a wancan lokutan yaktafuna ɓuya suke min kuwata ahalil haq saboda ƙarfin masu gaskiya idan masu gaskiya suka yi ƙarfi to maɓarnaci ma a tsorace zai dinga ɓarna amma in aka samu maɓarnata sun yawa masu gaskiyar kuma su ne 'yan kaɗan to kaga da wahala masu ƙarfi 'yan kaɗan su iya muƙabalantar maɓarnata da yawa falamman ƙazacil ƙorunul mufaddala yayin da waɗancan ƙarnuka guda uku suka shuɗe na shiɗatil bida'u to a lokacin bida'o'i suka samu nishaɗi masu taka musu burki sun ƙare da aka sai suka samu nishaɗi suka samu miƙe ƙafafuwa wa ahaluha da ma'abota bid'ar su ma wa shurur da ma'abuta sharri duk basu sharrukan basu kunno wa al'umman musulunci ba sai bayan wayancan karnuka guda uku sun kare washta'alatul fitanu bainal muslimin to a lokacin ne fitintunu suka kunnu tsakanin al'umman musulmi lakin Allah jalla wa ala sai dai Allah mai girma da daukaka takaffala ya dauki nauyi bi hibzi hadha din da kiyaye wannan addinin walau karihal kafirun Allah da kansa ya ɗauki nauyi zai ba wa wannan addinin nasa kariya faddinu mahfuzun walillahi alhamd shi kam addini tsararre ne an kiyaye shi mun gode wa Allah lakin halaka sai dai inda halakar take ya kunu ala ahalid dini shi halakar tana zuwa ne ga su masu addinin amma shi kam addini fitina ba ta shiga cikinsa Allah ya tsare kayansa humul ladina yahlikun su masu addinin su ne waɗanda suke halaka wa amma din amma shi addinin fa innahu mahfuzun an kiyayeye ne an tsare shi bi hibzillahi azza wajal da kiyayewar Allah mai girma da ɗaukaka wa yuqayyidu Allahu lahu man yansuru ubangiji ko da yaushe yana ba da dama ga wanda zai taimaki addinin nan nasa wa yaqumu bihi ya tsaya kai da fata wajen bashi kariya qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in tatawallaw idan kuka juya wa addini baya in kuka juya wa Allah baya ya tabadil kauman Allah zai musanye ku da wasu mutanen ghairakum wanda ba ku ba sun malaya kunu amsalakum kuma ba za su zama irin ku ba suratu muhammad aya ta 38 wa qala fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ta'ala ya ce zai zo da wasu mutane ba irin wa'ancan mabarnatan ba yuhibbunahu yuhibbuhum Allah yana kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar Allah fallahu la yudayyi'u dina Allah ba zai taba tozartar da wannan addinin nasa ba lakin nahnu alladhi na nadhi'u mu ne waɗanda za mu tozarta mu wulakanta idza dayya'ana dinana in muka wulakanta wannan addinin namu in muka kirike wannan addinin to mu ne kaskanci da wulakanci zai same mu wata mala'ana ma'al mubtadi'a in muka yi haɗin gwiwa tare da masu aikata bid'a wa ashabal ihdathat da ma'abota kirkire-kirkire a addini wa na tasahalna ma'ahum muka yi sakaci wajen mu'amala tare da su fa innana nahnu alladhina mu ne waɗanda za mu tozarta wa rubbama tanshabul fitnatu sau da yawa fitina takan tashi wal da yaƙi wa tusfaku dima' a dinga zubar da jina ne bi sababi hadis sababi